أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ش- يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المعذر وانتهته بنظرة تأتي لنا بالزفر muna nan akan wato sassalar shehu ta cikin kashifil ilbas ta shehunan da suka yi masa ijaza radiyallahu ta'ala anhu duk da sahibul firdausi bai buƙatar ijaza kowa Allah ya kaddamar da shi radiyallahu ta'ala anhu amma duk da haka al'ada ce sassala ita ce uwar wanda ko baban wanda zai yi magana kamar yadda suke cewa sanadi hadisi shine baban hadisi da ba sanadi kowa sai ya shato ya ce annabi ya ce kaza amma sai ka faɗi kai wanda ya gaya ma shi ma wanda ya gaya ma aje kan annabi ai ba gan shi ba ko kaza kaza to haka ita ma sassala ba dan sassala ba kowa ma sai ya ce shi muqaddami ne ke ta bankaura da ai kaga yanzu ma duk da sassalar bankaura ta yi yawa amma kai muka kai waye ya kaddamar da kai wa shi wane ne shi waye ya kaddamar da shi to daga nan dai gaskiya za ta bayyana a gare ka in bai in gaskiya kake so to qala radiyallahu anhu fil katimati shehu ya faɗa a cikin cikamakon kashi kashifil ilbas haza shehu ibrahim yake cewa wannan wa qad saqani mai korowa mai tukowa hadara biyu ce a ɗariƙa akwai mai koro mutum cikin ɗariƙa sai akwai mai kore mutum daga ɗariƙa a billahi Allah ka haɗa mu da mai korowa duk wanda zai gaya ma abin da zai nishaɗantar da kai ya sa ka shauƙin ɗariƙa ya sa ka san ɗariƙa to wannan mai korowa ne yana korowa duk wanda zai gaya ma abubuwan da zai kwaɓe ka ya sa ma ka ji ma ɗariƙa ba ta da wani daraja ma kana so ka shaɗani ne to mai korewa ne wannan haka shau tijjani ya ce sa'iku sa'ada mai korowa na arziki yana koro mutane cikin ɗariƙan nan tawa sariful ilahi mai korewa na Allah kuma yana kore mutane ciki yanzu yanzu ya ga duk wanda ya bi shi kenan ya bar ɗariƙan ma duk gaba ke Allah ya raba mu da shi yawwa to wa kasta haka ni sa'iku sa'ada to mai korowa na arziki shi ya koro ni in ji shehu radiyallahu anhu shi ya koro ni bi fadli da falalan mudabbirul gaidu wa shahadati mai shishirya sarari da boye shine Allah ila hadhihi alhadarat alahmadiyyah zuwa wannan halara ta shehu tijani fadiyar at-tijaniyatu wa tijaniya wal inkiradi da shiga fi silki cikin silili hausa kenan wai cikin zare carbi ai kaga an zura shi cikin zare na zuri to duk wanda ya shiga ɗariƙa kamar an zura shi cikin shi ma shiri ne kamar an zura shi cikin wannan sililin zaren wal inkira da shiga fi sulki cikin wannan sirkiya ko zare hazihil salsalati ko silsilati wannan salsala daga wane na karba zuwa wane zuwa wane zuwa wane almuhammadiyatu na muhammadiyya arabbaniyatu na ubangiji fatala kaitu sai na karbi hazal wurda wannan wurdi al'azima mai girma wal falal fadla wanda falala ne aljasima mai gwadi mai girma ma'ana min fari da dahari daga matsayancin zamaninsa wa hujjata ahli asri shine hujjar yan zamaninsa in aka ce wajen wasa zai ce wajen alhaji abdullahi yas na ji ya ce a to ai an gama a kai ba komai ai ba komai hujjar yan zamaninsa kenan wa zamzama auradihi shine wato zamzam din wurjinsa wa asrarihi da asrarinsa wa majma azkarihi matattarar zikiransa wa anwarihi da hasake hasakensa shaiki shehina wa walidi ubana kuma al'alimul allamatu malami mai yawan sani wal qudwati to haka shehu nan yayi sa'a abu biyu babansa ne na jini kuma shehinsa ne na dariƙa ya yi alfahari da shi amma ba haka kawai mutum ya ta alfahari da baba na jini ba tare da karɓar wani abu na daga asrar ko na abu kaza kaza kaza ba to kowanda ka karba a wajensa ko ba babanka ba ne za ka yi alfahari da shi shi ma dan shi kuma ya zama babanka na ruhi duk ga baki ɗaya amma kuma wani kuma Allah zai haɗa ma guda biyu kamar yadda Allah ya haɗa a shehu na al'alimul allamatu malami ne yawan sani wal qudwatu jagora ad-darakatu mai yawan riska al-fahamatu mai yawan fahimta khalifatu sheki tijani wanda khalifan shehu tijani ne bila raibin ba kokonto wa hamilu rayati tariqati shi rayati tariqati fi biladil garbi wanda ya dau tutar tariqar tijaniya dinnan a kasashen yamma kuma shine bakar fata wanda ya fara ziyarar shehu tijani ya ziyarci kabarin shehu tijani ma'ana inda bai tarar da shehu tijani ba shine bakar fata wanda ya fara ziyarar fat radiyallahu ta'ala an abin mamaki da shehun ma ya je 1935 sai wani ya ce masa kai ka tuna min da wani wanda yake zuwa mana daga yamma sunansa alhaji abdullahi ya ce shehu ya ce ai babana ne ya ce a soyayya ta karu ala kowa ya ji wa huwa shekul imam shine shehi limami wa ahadul auliya al'alam ɗaya daga cikin waliyan nan tutoci aljami'u wanda ya haɗa baina shari'a tsakanin shari'a wal haƙiƙatu da haƙiƙa fasara sai ya zama biza da wannan kirritu ɗariƙatu masanin hanya ɗariƙa alhaji abdullahi shine alhaji abdullahi ibn sayyid dan sayyidi muhammad muhammadu la ya zali bai gushe ba rabu ubangijin sayi raƙi yana hauhawar da shi idal maƙamil ahmadi zuwa muƙami abin godewa حلف الزمان لياتين بمثله كذب يمينك يا زمان فكفري حلف الزمان وي زمن يا رنسوا وي لياتين بمثله وي زي زو ده irin Alhaji Abdullahi كذب يمينك رنسوا ka tayi ƙarya zamani fakafiri kai kafara irin Alhaji Abdullahi ba za ka iya zuwa da shi to shi zamanin da ya rantsuwa ai ya san zai shi zamanin da ya rantsuwa ya ce zai zo da irin alhaji azu ba sahibin fayyaci ba da ya san ba sahibin fayyaci a gaban alhaji abdullahi ai ba zai ce zai zo da irinsa ba to shehu da ya ce zamani ya kafara ba zai zo ba to warabbani shi ya tarbiyantar da ni baban nan nawa bi hazal wirjil ahmadi da wannan wurdi na shehu tijani radiyallahu anhu wata walla ya jibinci tarbiyyati tarbiyyata wata alini da karantar da ni to shi abdullahi in ya shi shehu bai karatu wajen kowa ba bai komai wajen kowa ba baban nan nasa mai himma shi ya tanaji shehu ga wannan mukami laraba suna cewa gaskiya ne amma a ce a shekara ashirin kawai shehu shekara ashirin kawai ya da babansa tun daga haihuwa tun daga ɗan jinjiri haɗe zuwa rasuwar baban nan nasa shekara ashirin kawai to ko yana da girmansa ya zo wajen malami a ce a shekara ashirin malami ya kera malami irin wannan to wannan abin mamaki balle daga ɗan jinjiri shehu ya taso hazzancen hadda ƙur'ani hazzancen kuma shiga ilimi a shekara ashirin dai a ce babansa ya kera wa duniya irin wannan malami da har ya gama bai tarar da malaminsa ba yana cewa ku yi mamaki mana wani bawan Allah yana da shehi shehin nan nasa ya da ya karaɗe duniya yana neman shehi amma shi ku almajirin nan ya karaɗe duniya shine shehin duk wani wanda ya tarar da shi radiyallahu anhu to malam kuma haka yana da himma domin shehu ya ce ba wata takarda da aka rubuta ta a ɗariƙa sai da ya ɗauko ta ya nuna ba wani abu da aka yi ma'ana ba kai saka zo da wani abu wanda baban nan nasa mai himma ya ɗauko kuma a wannan karancin rayuwar shehu din nan haka ya dinga wahalar da shi da hidima duk hidima da zaka ce ka je ka yi wa shehi ka yi abu gonar da mutane wajen nawa za su nome zai ce shi shehu shi kadai ibra shi kadai zai mu babu su ke ta kuka alhaji abdullahi ba ka san ibra ba ka ce ba haka ba ne duniya ce shi za ta yi masa dole shi ma a wahalar da shi yanda duniya za ta yi masa baban za ya ɗauka ba radiyallahu anhu Allah ya saka mata alheri to shi ya tarbiyyantar da ni ya jibinci karantar da ni kuma kattala kaitu na karɓa minhu daga wajensa bihamdillahi na gode wa Allah fara'idal fawa'idi ɗaya ɗaya kun amfanin nuka wanda ba ka samu sai wajen irin manyan irin wannan to na samu a wajensa wasilatul asrari da asrarai wanda suka haɗu wanda in daga wajensa zuwa wajen wana zuwa wajen zuwa wajen shehu tijani haka din na karɓa wal azkar da zikirai wal awa'idi da kyautoci sadaddu zuwa shehu tijani radiyallahu anhu هو مقدم في طريقة شي كما مقدمين على طريقة أن قدمت شي له الإذن المطلق ينا ده إذن مطلق من أهله ده ما سي إذن مطلق وكل شيوخه شي ما تشيه الناس أجازوه ثم إجازة وأدلك wani ma ya yi masa itilaki hattastama inda hu har sai da ya hada a wajensa ihda ashara salsilata silsila salsala goma sha ɗaya yana da salsala goma sha ɗaya ma bainal mutlaki tsakanin mutlaki wa muƙayyadin da wanda kuma aka ce a sai dai ka wato muƙayyada wanda za a ce sai dai ka kaddamar da mutum goma sha kaza ko kaza kaza kaga an ta an rage ma ko an tauye ma gashi kaza amma wanda za a ce in zaka iya kaddamar da duniya in ta bismillah wa salasiluhu salsalolinsa mashhuratun mashhuriya ce kila an ce ai kaga hoton za ga layu a wuyansa an ce ba wai laya ne na ko maganin kaza ko maganin sassalolinsa ne ya dogo kule abin sa ya laya da su duk inda yake suna tare shehu suwar radiyallahu anhu shehu mu shehu suwar radiyallahu anhu ana tsoron saifi ana cewa in an karanta saifi ba a samun kuɗi shi sai ya karanta saifin ne ma kuɗin yake zuwa ya ce amma dalili in za ka karanta saifin kana jin tsoron zafinta ko duk wani abin da ake faɗa ka rubuta shehunan da sanadinka wane ya min izininta shi ma wane ya ma izini wane ma wannan har zuwa kan shehu zana har zuwa kan annabi sallallahu ka ajiye a hannunka na dama a wajen cinyarka na dama to za ka karanta ta lafiya duk sun ɗauke ma zafin duk sun ɗauke ma zafin na ga alhaji abdullahi duk wannan layoyin sassaloli ne ba wani laya ce da wani abu ba sassalolin sa ya za ta yi abin sa duk inda yake suna tare sassalolin sa ne radiyallahu ta'ala an to sai da ya hada wato guda goma sha daya wa salasilu sassalolin sa mashhuratun aba shuhura ce kan na zama ha ba azul itwan ba arin yan uwa ma hayyawa ke ta to hufatan lisairil aqrani ya ajiye ta wato kyauta ce ga wa'inda za su zo na baya wata wafa radiyallahu anhu ya koma zuwa ga ubangijinsa Allah ya da shi ya da shi ya da mu dan shi amin jazahu Allah anni Allah ya saka ma alkhairi saboda abin da ya wa anil muslimina da abin da yawa musulmi a ce da shi ya kera wa musulmi irin wannan wanda ya amfanar da su ya ce a ce Allah ya saka ma Allah akbar shehu su ji koko Allah raham shi ce ba mu albarkarsa da ƙarshen rayuwa ya ce to ya daina waƙa kuma ya jingine waƙa kuma ta isa dan ya yi diwani takwas cikin yaban shehu da kasidodi da abubuwa ga 'yan jami'a nan suna ta abubuwa shi ma da waƙoƙinsa to bayan ya sa na yi diwani ga baki ɗaya a cikin kaset dama wata shekara da muka je gaishe shi yace to wane ne aka ce yace to ba za ka tafi ba sai ka sa mun tun daga abal kalbi zuwa saudan mudammira ni an na gigi cewa na rasa me saudan mudammira sai na ce da alhaji nura wai me saudan mudammira yace ayi wane ki salama ha faman hadda hazal kasala wa wa bima bima kati alayhi salatu lillahi summa salamu wa yalqa ajul din saudan mudammira ba shi ne karshen diwani ma'ana to muka sa masa alhamdulillah da mala awal wannan muka ce sai da muka yi kwana goma sha biyu a garin aka samar diwani ga baki da radiyallahu an to da aka kai masa ya godiya ya ba mu dubu arba'in muka ce ba za mu karɓa ce dole sai mun karɓa shi ne muka karɓa mun kuma muka ce ba za mu ci kuɗin shehi ba muka sai wayoyi farkon shigowarsu a wannan lokaci na aka sa diwani a ciki to radiyallahu anhu to sai ya ce to yanzu ka sa min diwani alhamdulillah yanzu shaura in ka je ka huta ka dawo ka sa min jabarin kafin jami'in jawami gaba ɗayansa kuma shi kenan sai yanzu zauna an jira mutuwa wa'annan kawai zan dinga shi har mutuwa ta zo to shi kenan har kusan ƙarshen rayuwa lokacin da Allah ya na je na aka sa masa jabar kasarin da baki da wai ashe a cikin jabar kasari shehu radiyallahu anhu ya ce a wata kasida ya dace ga kowane malami ya marsiya alhaji abdullahi ya dace to shi kenan ya je yana sawa yana ji kawai sai nan wajen ya zo ashe waka ba ta kare ba ashe waka ba ta kare ba ce da na ce na kare waka kuma na amma ga shehu ya ce ya dace duk wani mawaƙi ya marsiya alhaji abdullahi to sai na yi marsiya alhaji abdullahi sai da ya marsiya alhaji abdullahi radiyallahu ta'ala an jejiba radiyallahu an ya zo daga murtaniya ya zo ya ziyarci shehu sau ya ce ka ziyarci alhaji abdullahi a kaula ya ce waye haka fa waye ce babana shaukin mu tsawo wajen ka wani ne wace a wallahi ba duk wanda zai tsawo zai na fiya fiya ta wani alaja alaja abdullahi kaula radiyallahu anhu haka kuma bai yadda jikoki su wasa da shi ba bai yadda jikoki su wasa da shi da jikoki a ni babana ba irin wanda jikoki za su ba shehu sai ne to shi ya fi wa'yansu iyayen ne da shehu ya kashe fitila ya shehu ya kashe fitila kan ma a ja abin da ya nisa ya fi Allah ta'ala an so wai saboda yawan mutane wannan kyakkyawan aiki a ce shi ya tanadi faila irin wannan ya dandaka faila irin wannan ya yi abu Allah ya saka mata alheri da cizo ko ai ba abun wasa bane lalle a dinga ziyararsa a kaula jinjina mata زنجنا مال الله أكبر وقد سرها وأنا به آمين وقد سرها بعض أهل الكشف فأرين ما أبو تنكشفي وأن الله يكي يا موسى أبو سجاني يا فدا أسرني سيدنا الحاج عبد الله قال شو قبمو الحاج عبد الله هنا لأن الشيخ سيكي أن الناقة la hajata lahu bi taqdim wa salukin ba shi da bukata fa wani dan adam ya man mukaddaman shi ka daina wahala saboda yayi masa kuma duk in ya ga wani mai haske ce iwa ibrahim mukaddaman shi iwa ibrahim to wani kashi ya ce masa kai dan ka fa ba shi da bukatar mukaddamar ta kowa faqad qaddamahu al-khaliq ta'ala ubangiji madaukaki ya kaddamar da shi alhaji abdullahi ya fi kowa da sanin wannan amma kuma ya san wata rana tsageru za su zo su kirga sai ya ka nuna mana sai ka nuna mana sassalaka to haka ne ko mutum ya kai cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddamar da shi ma'ana an ga sirrinsa ya bayyana amma dai kalifofin Allah da su ai lisanul halki kalamul haki harshen mutane shine alkalamin Allah in mutane suka kai Allah wa dai kai a usu billah to Allah ma yana nan ya rubuta Allah wa dai in mutane suka dinga san barka alhamdulillah alhamdulillah shikenan Allah ne ya rubuta Allah ne ya rubuta ko wani wali ya gaya ma to shikenan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaqu yantiqu ala lisan umar Allah yana magana a harshen sayyidina umar duk abin da sayyidina umar ya faɗa Allah ne ya faɗa tabaraka wa ta'ala to kalifofin sayyidina umar suna nan har tashin kiyama wanda duk shehu ya faɗa cikin muntaki ce ba zan ce na yarda da mutum ba sai Allah ne ya ce ya yarda da shi ba zan ce na yi fushi da mutum ba sai Allah ne ya ce ya yi fushi da shi tabaraka wa ta'ala Alhaji Abdullahi ya san da haka Allah ya saka wannan kashifin amma dai Alhaji Abdullahi ya san da haka amma dai ya tarbiyantar da shi to kar mu ma mazazuzai sai ba su nemi ijaza ba ko za su a ce ta Allah ta isa in ta Allah ta isa amma kuma dole sai ta kalifofin Allah ta rubuta ma hannunsa ya rubuta ma wa alar ragami min haza abu sadir mu za wato wannan faƙar kaddama hushekum duk da wannan girma na baban nan nasu da kaza kuma shehi muhammadu mahamudu shingidi shehi muhammad mahamudu mutumin murtaniya ita ce shingida kafin tura su sa mata murtaniya da shingi da ake ce mata at-tayshiti ibn al-allamatu shi kuma dan babban malami Muhammad Sagiru shi kuma Muhammadu Sagiru din nan ibn Sheki dan Shehu Ahmadu Sagiru shi ku almajirin Muhammadu Hafiz wanda ya karɓo ɗariƙar daga wajen Shehu Tijani wai haka ake son sassala shi ne mai ake shi ko wa nasta qadimi fi kashifil ilza in ka duba kashifil ilza za ka ga yanda ya kaddamar da shehu wa hasala ala al idlaqi shehu ibrahim ya samu idlaqi izini al mutlaqi izini mutlaqi min a ajubatu zamani daga abun mamakin zamani man ashara lahul bil wilayatil kubra wanda aka yi nuni gare shi da walita babba kullu banani duk dan yatsa sai ya ce wannan ya samu walita babba wai ma'arifa fa ta kashafi da iyali ita ce wani tabar ba ya samu al'arifin rabbani masanin ubangiji wa warisu tarbiyyatul imam tijani wanda ya gaji tarbiyyar shehu tijani waye shi a sayyid shugaba alhaji abdullahi bin alhaji alawi baban mushiri abdullahi bin alhaji alawi tayyaha to shi kuma su kuma laraba suke sa shi kuma shi ya tarbiyyantar da shehu wancan ya dandake shi duk irin tarbiya irin ta ɗariƙa ɗin nan kafin faila ta zo ji ya yi masa shi kuma wannan ɗan sababi ne shi kuma arifi ne majzubin irin tarbiyyar faila ɗin duk ga baki ɗaya shi kuma Allah ya sa a wajensa wa nasu ijazati nassin ijazat da yawa shehu fi kashiful ilba in ka duba kashiful ilba za ka ganta ɗansa Muhammad Abdulrahman wansu mushirshi ya baban yana faɗa shi yana rubuta wa ka lahul izn izini almutlaku mutlaki to larabawan wa'anda ba su ba bare ɗansa babba in an ce shi almajirin su mushira almajiran shehu ne sai ce amma ni ba almajirin sa bane ni ni shehin su shehin sa ne saboda ni na rubuta ma ijaza ma babana yana faɗa kaza kaza abubuwa da yawa sun faru to larabawan da suka cika dai suka cika wata rana an taru duk suna nan a zaune sai shi ahmed mahmud ya cire rawanin sa dama yana wuya ya ajiye a ƙasa ya durkusa gwiwarsa a kai da gwiwa hannunsa ya ce shehu na tambaya tun waye tarbiyyantar da kai ne ana ta cewa wai alhaji abdullahi tayyaha wai shi ya tarbiyyantar da kai sai shi ya ce allah ya saka ma da alheri ya taimake ni da yawa dai amma tarbiyyantarwa ina kafin a haɗu ma ana da tarbiyya lokaci ne bai yi ba kamar warakatu bin naufal yanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggaya ma abubuwa amma ai ba shine jibrilu ba radiyallahu ta'ala an ko ba shine khadijan ba ma wanda ta kurkuta da shi ko to madalla amma Allah ya saka mata alheri Allah ya saka mata alheri ya hakena shehu yana jinjina masa tunda kaga waridin sirrul akbar ya zo da sayyaha ai ya isa ka jinjina ma ko kamar a ce qur'ani ya zo da sunan zaidu a ya isa a jinjina masa ko yawwa ijawa tana a kashifin ilba wa qala hul iznu al mutlaqu izni mutlaqi ya ya faru ga shehu min dariqil allamati ta hanyar malami mai yawan sani al arifin billah al billahi masani da Allah sai di Muhammad al Kabir sai di Muhammad al Kabir bin Sayyidi Ahmada dan Sayyidi Ahmada bin Muhammad dan shehu muham ibn abbas al-alawi dan abbas al-alawi wannan shehu muham yana daga cikin wanda aka shiga kogo da shehu umar rufuki wannan shehu umar shi muham din nan shi ma yana daga cikin wanda suka shiga kogo da shehu umar rufuki shikenan sun tafi gaibu to har da wannan shehu muham din akwai kakan su shehu ahmed mahmud akwai wani jikan su da suka sa masa suna shehu muham radiyallahu anhu to wannan malami muhammad al-kabir kuma wannan muhammad al-kabir shine baban su Shehu Ahmed Muhammad ya zazzagaya kasashen nan namu na Hausa kafin faila ta zo ya sauka Kano yana daga cikin wanda ya wa sarki Abbas baban sarki Abdullahi Bayero ya sauka a Kano a zamanin sarki Abbas ya girmama shi ya nemi ya ma istikhara cewa ɗansa Abdullahi Bayero zai yi sarauta wanda shi yake so to zai yi istikarar sai mai masaukin sai ce kai kakai sarakunan kano in ka gaya musu ɗansu ka ga ɗansu ba zai yi sarauta ba za su kashe ka abin da ya fi in za ka iya ka ba su su yi istikarar da kansu zai ce to haka ne ita to ina da istikhara zan ba waɗannan naka yayi idan ya mafarki a wannan dare ma'ana ya mafarki ya sadu da iyali har ya ɓata jikinsa a wannan daren to ba zai yi sarauta in ko bai wannan mafarki ba zai yi sarauta sai ce to a kira shi kar kira shi ce ga sharifi ga abin da ya ce zai ba ka kai in ka mafarki ce to ni na zan yi wannan farki ba na kwanciya ba na bacci shi kuma ya nuna maka ya ce to rannan ku za ka yi rannan ku za ka yi to shi kenan ya karba ya ikon Allah daga Allah sai ku ya tashi an ce kafin ya hau sarautar ma ya ga lailatul qadr ya fi sau bakwai yana za ka san sarkin su amma ran nan ku sai ya tashi kuma jiki da a baci kuma ran sarki ya baci babansa sarki Abdullahi Abbas ransa ya baci ransa ya baci to yanzu ya a kira shari ce to kaga abin da ake kaji yayi sai ce to ni ma na yi masa amma ba wai kwata-kwata ba zai yi sarautar ba ne sai wani sarkin ya hau kan sarauta ya yi shekara bakwai da kaza da wata kaza da kwana kaza in ya rasu to shi kuma zai hau saboda sarki usman shi kuma yana can ɗaki yana ta cin mari ya sa wa kafarsa ya ce in ma dai ya hau gadon sarauta kano in ma ya kabari amma ba na uku amma ba na uku ko dai kan gadon sarauta ko kwa kabari babu to Allah maji roƙo shi yana tana da halwa to Allah ya karbi nasa to shikenan ya hau kan sarauta sarki ne mai ban dariya da abubuwa dai bawan Allah to bayan ya rasu sannan sarki Abdullahi Bayero ya hau to kuma Allah ya kawo faila zamaninsa bayansa kuma an kai ɗansa inda ba zai hau sarautar ba shine ciro sunusi to faila ta juya abu sarautar ma ta zama ta bayar har tashin duniya ma ba wani wanda zai ƙara hawa kutun bawa wane ne da zai tsoron ma fitina ma da wanda ake cewa ma za a kwashe za a yi demokuraɗiyya a kwashe da wanda duk su huta ta zama ta bayar har abada insha Allah barka sahibul faidati to shi to wannan shi ya shi ya zazzauna da su dan haka duk ƴaƴayen su ma suke sa ma sunan su sarki Abdullahi Bayero nan ɗansa na farko da ya haifa barde ke rariya sai ya sa ma suna Kabiru to shine wannan sai di Muhammad Kabiru haka sarkin Katsina ɗansa na farko da ya haifa Kabiru wannan Kabirun da ya sa kuma ya ce wannan sarkin kasa ne yake gaya mana yake gaya shehu tijjani muna tare da shehu tijjani na shehu alhaji radiyallahu anhu kuma ya ce wannan sayyidi muhammadu kabir shi ya fara koya masa alif ba ta ta alif ba ta ta yake ganin masu albarka ne kwarai da gaske sun zauna da masu albarka wa asala alal izinin mutlaq shehu ya sadu a bisa izini mutlaqi min al khalifati al akbar da khalifa babba wal alam al ashhari wato a tuta mai shuhura sayyidi muhammadu sa'idu bin sheikh ahmada sayyidi muhammadu sa'idu dan shehu ahmada bin sheikh muhammad al-hafiz dan shehu muhammad al-hafiz wa nafsu ijazatihi nafsin ijazarsa fi kashifin ilba tana nan a cikin kashifin ilba wannan ya ƙare dan ma dai yan uwa mu ji daɗi ne amma da mun so dai taziru ka azuzzuba abubuwa da yawa amma ba laifi da aka zuzzuba abubuwa din da yawa don kamar yadda shekhu balarabe yake faɗa jega mai so ya yi murna mahasabi ma ya ce so wa'annan abubuwa duk da muke faɗa da larabci haka duk mawaƙan hausa suka faɗe su da hausa mawaƙan hausa wa'anda suka yabi faila ba za su kirgu ba za su kirgu ba haka cikin kowace ƙabila za ka ga mawaƙan faila ba za su kirgu ba kuma in ka ɗauko waƙoƙin nasu aka fassara ma sai da duk abin ɗaya ne saboda gaskiya suke faɗa duk abin ɗaya ne saboda gaskiya suke faɗa yanzu a cikin mawaƙan hausa wayanda suka yabo ga faila ga akilu aliyu ya daga cikin mawaƙan da ya waƙi faila ga mudi sifikin wanda ya yi rankanshi wanda akila aliyun nan ya fara waka faila da waƙoƙinsa da yake yi saboda ɗauri da aka yi musu a kan faila saboda ɗauri da aka yi musu a kan faila da agogo aka ce to ya dace wani ya dinga ɗan waƙoƙi mai nishaɗi don ma a kwanta daga nan ya fara shi ke nan ma ya zama abu to ga mudi sifikin wanda babba ne da shi aka samo yancin kai suna daga cikin wanda suka bunƙasa hausa a arewa ga baki ɗaya suka kafa gidan jarida su turayau ɗinnan da su sa'adu zungur da su wane ne manya ne duka suna daga cikin wanda suka kafa nehu da malam aminu kano ta zama ta yi fito na fito da mpc ne ko wane ne ta sara duna ya fito da wannan to ga shehu muhammadu kauran na moda shehi ne babba ya yi waƙa sunansa shaka ji daɗi shi ma ya yi waƙa an sha kiransa masarautar sakwata akan wannan waƙa da abubuwa sun sha wuya kwarai da gaske a ciki da waƙar yake cewa duk mai ɗariƙa wanda bai bi ubanmu ba ko shehi ne sunansa shehun iska ko shehi ne bai bi ubanmu ana bai bi shehun ibrahim to yana da adabi yan jami'a suna karanta da adabobin da yake ciki kuma ya dace a karanta ta yan uwa duk su ji abubuwan da yake ciki to ga mashhuriya wadda Allah ya sa mata albarka dukkan suna da albarka ya sa mata shuhura goran faila goran faila ita ce wata shehun mu shehu balaraba jega radiyallahu anhu yan faila wanda dukkan su kuma waƙoƙin suna da girma kwarai da gaske kuma suna da kwaɓe bakin mai inkari sabida a wannan lokacin ake failar abin da suka gani shi suke rubutawa ga kamar Allah isakawa alhaji Muhammadu wafa da ya ga wannan abu da suke gani dinnan da wayannan abubuwa da suke faruwa ai ya dace a rubuta shi da hausa larabci da duk gashi na ana rubuta su shehu tijjani suna rubuta su shehu atiku suna rubutawa da dukkan larabawan sun mushiri suwaye amma ya dace a rubuta da hausa da duk dan wani bahaushe in ya zo zai tarar da labarin gashi ne yana karantawa kuma labari ne da dumudumunsa kuma duk wanda ya canja zai san ya canja duk wanda ya canja zai san ya canza duk wanda yake kan ga sayyidina ali yana cewa ka san gaskiya sai ka san suwaye a kanta ko suwaye ba sa kanta amma in mutane ka sani ba gaskiya ba kowa ya ba fafa lola sai ka ce shi ne gaskiya duk wanda ka rina ka ce ba shi ne a kan amma an gaskiya ka sani duk wanda yake kanta za ka zo to waɗannan waƙoƙi in kana jin su su zaman ma ma'auni a zamaninka zaman ma ma'auni a to za ka gane waye akan gaskiya waye ba akan gaskiya ba yanzu misali lokacin da muka sa niniya a cikin mizu akwai dan shehu dan lami a gege Allah ya rahamshe da shehu dan lami a gege ba mu albarkacin sa shehu ne babba na faila to ɗansa kuma wanda shehu ya nuna karama akan ɗansa magana shehu ya fara ji kurma aka haife shi baya ji a wata rana shehu ya zo baban ya zo ziyara shehu da shi shehu ya ce a sunan wannan yaro ne neman maza ta ce ai kurma ne tunda aka haife shi bai taba ji ba shehu ya ce a zo da shi aka zo shehu ya sa karamin dan yatsa nan nasa cikin kunnensa ya kada ya kada ya kada a wancan ma ya kada ya ce a sunansa aka ce abubakar ya ce abubakar ya ce na'am inda garandan shi kenan shi ya bani wannan labarin da bakin shi ya bani wannan labarin da bakinsa a kaula ce abubakar ɗin nan kuma jika ne na shewa adamu azari radiyallahu anhu dan babarsa ya shehu adamu azari to shi garban shi yake ce mu Allah ya saka ma da alheri maganganu sun yawa a wannan zamani a ce wancan dan hakika wancan dan kaza wancan dan kaza sai na dinga addu'a Allah ya sa in ji maganar wa'yansu manya wanda ba na shakka a kansu wanda sai in zamanto sikeli da su ita sai gashi na ji magana shehu mahantiyana a cikin mimiya ba ni ba ha ubana baya shakka akan shehu mahantiyana to na ji ga abin da ya faɗa to ai zai zo ya gaya min dan hakika ko wanda ba dan hakika ba ai ina da ina da wato skeli ko to haka wa'annan kasidodi suke to wa- wannan kasida an yi ta 1953 1953 duk da shehu ya yi mata ijaza ita ita kasida kanta 1952 rabi usani 1952 to duk dai shiga 19 kila gama ta ne ko kuma dai lokacin da shi mai ita ya sa mata ijaza 1953 shi kuma mai ita ya rasu 1956 kaga dai lokaci ne na abu tsakanin wannan lokaci ma da lokacin rasuwar shehu wajen shekara 20 da wadda biyar rubu karni rubu karni duk da kashafin kaga ashe akwai abubuwa ma da yawa da ma da ya gani ba bai riska ba amma saboda kashafinsa da walitakarsa Allah shi ya ya bude masa to shi Mahmud ibn Al-Hasan din nan shi da kansa yake cewa wani dan uwa wani dan uwa wani dan uwa ne karimi ya ya shiga ran yace in yi goran failan nan Mahmud ibn Al-Hasan dan uwan tafiya Allah shi ba ta kabuli Allah isa ta karbo fil wujud duka a cikin halitta duka Allah shi mana gam da katar da mu da shi Allah ya mana gamo da katari tunda aka yi ta dan wujud aka yi ta dan shehu za ta karbu Allah ya karbi wannan addu'a ta sa ba wani gidan faila sai ka ga goran faila Allah ya karbi ta haɗu da abu biyu ta haɗu an yi ta dan sahibul faidati kuma aka ce Allah ya haɗa ta cikin yan faila ai za ta yaɗu da dan wani abu aka aka ce ta yaɗu ta yaɗu ba ta yaɗu ba kwata kwata amma an yi ta wajen yaɗuwa mutum iska ta taso ya sheka gari ai ko bai addu'a ba za ya za ta ɗaiɗe tashi za ta ɗaiɗe tashi to iska ce ta taso ya yaɗa gari ko ya sheka turare dole ya yaɗu fil wujudi duka faila ta taso ya yi waƙar faila ɗin ya faɗi faila ɗin ya abu da wani abu aka yi ba wannan ba zai yi ba to Allah ya saka mata alkhairi ya yi ta ta ‘yan faila duka ya faɗi abubuwan da ya gani ya faɗi waɗannan abubuwan da muka karanto da larabci in aka karanta ta za ka ji haka umar muluku Allah ya rahamshe shi ya ban labari shi ya dinga bawa ya je ya karanta wa shehu ita yana fassara wa shehu da olam in ya karanto hausar sai ya karanta wa shehu da olam ga abin da ya faɗa har ya sauke wa shehu ita umar muluku umar muluku kuma shehu mala adamu katibi ya ce umar muluku mai gaskiya ne ya ce yaron nan umar muluku duk abin da ya faɗa akan shehu ku karɓa mai gaskiya ne ban taɓa ji ya faɗa abin da ido na bai gani ba ko a ce ba da ni aka yi ba mai gaskiya ne shehu mala adamu katibin nan kuwa shi ya shekara goma sha shida a masallacin shehu yana yi wa shehu rubutu bayan shehu a tiku da yawan rubutu kaza kaza yana da nasa abubuwa to shehu radiyallahu anhu da kansa ya ba ta ijaza wannan waka ta goran faila shehu ya yi alhamdulillahi lazi azhara jamila wa huwa aljamilu godiyarsa bata ga Allah da ya bayyana abu mai kyau komai Allah mai kyau ne dan shi ma shi mai kyau ne mai kyau komai zai zo daga wajensa mai kyau ne kuma maɗaukaki ne tsira da amincin Allah can hazara ake faɗa kun gane abin da ake kaza wata daga cikin matan shehu ta haihu radiyallahu anha shehu ya shiga ganin jinjiri ce ina yaro gani ita ce gashi nan amma ba shi da kyau sai shehu ya ce inna Allah jamilu Allah ta kyawa wanda ya taho daga hadar Allah a ce baya ba shi da kyau an jiri daga hadar sa hijabi ba jiri daga hadaran Allah ya taho dole dole ya kyau za ka ga babba yana cewa yaro wasa har babba ya rarrafe yaro ya hau bayansa kaza wai saboda yaron daga bai daɗe da fitowa daga hazara ba har ma ga babba yana bata bakinsa yana irin maganar yara wai duk wanda yana yawa yaron saboda daga hazara ya fito bai daɗe da fitowa ba wata rana annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata hasan da husaini wata rana annabi ya fito da gida ga yaran madina sun tara a kofar gida kai lafiya a mu ba abin da kake wa Hassan Dauke ne za ka yi mana dukkan ku oh yau abu ya ɓaci sai tuna yana da kwakwa fara kwakwa kwakwa din a cikin gida sai ya shiga ya ɗauko ce yanzu na raba muku wannan fa ya da yanzu suka ce eh sai ya rarraba musu ya rarraba sannan kwaya ta annabi ce kai na fi yusufa arha fasharu bi samanin bakatin da rahima ma'aduda yan uwan yusufa sun ciyar da shi da yan fabbuna wa kanu fi min zahidin ba su damu ma ko kyauta aka ce su bayar su dai ya bagarin suke so ishe annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kwakwa ma aka yara suka siye na siyo kaina a wajen yara sallallahu alaihi wasallam to kira da aminta Allah tabbata kan shugaban mu annabi Muhammadu annabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka ya shi ya kar ya girmama shi ya daraja shi ya ɗaukaka shi bayan haka na tsaya a bisa waƙa wadda ɗan kuma wajen sirrinmu masoyinmu wanda ya tsere wanda ya zurfafa abokinmu sahibi mai gaskiya wanda Allah ya datar da shi shine shugabana Ibrahim ɗan Haruna Balarabe waƙan nan da ya sa mata faila wuran faila ma'ana lallai faila ce daga cikin failolin shehu tijjani ni na rubuta masa wannan kamar yadda shugaba khalifa aliyu harazmi ya rubuta sai di ibrahim rayyahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma allah ya saka ma da alheri na bawa wanda ya wannan waka wadda ake mata wannan suna na ba shi ijaza mutlaka a cikin ɗariƙar tijjaniya ma'abociya asrarun ubangiji da baye-baye na sanin Allah neman izini a cikin ɗariƙar nan da duk abin da izini na gaba ɗaya ma zai ɗauka sai an yi izini na daban kamar ya ƙutatul haƙa'i fatiha diniyat martabatiha asma'ul idrisiyya ya dinga karanta su bayan la'asar da hizbul bahari na imamu shazali na shaida cewa ya gani na yace ya gani kamar yadda ni ma shehu suka yi ruja yadda cewa na gan shi kamar yadda shi ma shehu suka yi ruja shehu ahmad al-abdalawi yadda ya gan shi kamar yadda shi ma shehu ahmad al-abdalawi shehu muhammad ibn abin nasar yadda ya gan shi kamar yadda shehu tijjani abul abbas yadda muhammad ibn abin nasar ya gan shi kuma shehu tijjani ya ce da muhammad ibn abin nasar din nan duk wanda ya ganka ko ya ga wanda ya ganka zuwa hawa bakwai zai shiga aljanna marra a marra wannan da yake cewa shehu jani ya faɗa kansa a muhammadu bin abin nasar ya gaya sahabinsa cewa marra aka au marra a marra aka ila su ba'atu da kalar janna duk wanda ya ganka ko ya ga wanda ya ganka zuwa hawa bakwai ba hawa goma ba hawa bakwai to zai shiga aljanna to fa kullu man ra'ahu to duk wanda ya ga shau balaraba je ga dinna mai faila dinna to da kalan jannata zai shiga aljanna bila hisabin wala iqabi ba hisabi ba iqabi wa zalika fadlullah yutihi man yasha wannan falalla Allah ce da yake ba wanda ya so wallahu zul fadl azim wa hadhihi al karamatu wannan karama la tahmiluha hawsalatu ghayrul mu'taqidati duk kwaroro duk wato kirjin da ba shi da yadda da abun bayan Allah ba zai yadda da wannan ba sai shi dan ne kuma daga an ga mutum kawai shi ke yanzu ya shiga aljanna ta yi wa ta zama alewa ko ta yi araha araha munkiri ko munkiri ba zai yadda da wannan ba to dama wa ya ce munkiri da kai ake haka ta zumi to ba za ta yarda da wannan ba to ku kyale mun kiri waya kallu kuma la ta'lamuna ku gaya mun kiri Allah yana halitta abin da bai sani ba hamwa wa mu sani ba bare shi wassala Ibrahim bin Alhaji Abdullah Tijani bi madinati Kaula a Madina Kaula shehu ya rubuta wannan farkon Rabi'u Sani farkon Rabi'u Sani hijira ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu shine 1952 in ka kwashe ashirin a ciki kaga wannan kasida bace ma'ana don mu ji duk abubuwan nan da muka faɗa da larabci to haka ma suke in hausawa suka yi haka suke in kowace ƙabila ma suka yi. farko yana cewa faidatun za mu gaya muku faila alhamdulillahi rabbil alamin jiya ya sahibina masoyi dan uwan tafiya ثم الصلاة مع التسليم أكملها على النبي da alaye da masu biya yarda ta Allah da manzo kowane wakati ta zanga sheku tijani wa sahabi mafiya balle kalifansa Ibrahim murshiduna sannan waliye da dukkan salihai su biya hamdan yuwafi yukafi da'iman abadan in ama huwa mazidul faid in kafiya mun ƙara yin godiya mun ƙara godewa Allah bisa ƙaruwan ni'ima bisa ƙaruwan ni'ima muna kan ɗari muna kan musulunci Allah ya samu ɗari da sannan Allah ya kawo faila a zamanin mu faida tijani godiyar da muke cewa faila shehu tijani ta gama ɗaukacin duniya ta game duniya gaba ɗaya abin mamaki shehu ya haɗu da mutanen misira a hajji amma wani lokacin ma ko misira bai je ba radiyallahu ta'ala anhu ya haɗu da bai je cana ba bai je su shauran garuruwa ba amma duk galibin mutane waɗannan ya haɗu da su kuma sun tafi da wannan faila amma saboda imaninsa ya tafi ya san za ta gani ce kuma ta game ma amma afirka ga baki dai kan an gama da ita a wannan lokacin ta gama ɗaukacin duniya madarinta ruwan saman faila ya ji ta duk fakai duk wani waje da yake tsauri ba ruwa ƙasa mai tsauri ma'ana duk wata ke kasashiyar zuciya ruwan faila ya jike ta za ka gaya kowa ya ba Allah ko ya ce shi ba dan failan ya bane ba ruwansa ƙarya yake dan bai sani bane faila ce ta jika zuciyarsa hamma ake hamma wa'azi yau daɗi ne da shi gashi nan ma hamma sa wa'azi ake a rediyo da kafin faila ka yi mana ka ci duka to faila ta jika duk fakai duk waje mai wato mai tsauri matsarinta ya jika duk faka suna ta tsoro inda ciyawa ba ta fitowa yanzu ga ciyawa nan tana fitowa inda shuka ba ta fitowa ga shuka na abu da makaranta da larabci kenan ko inda wahala take yau babu kwaya tana haihuwa kuma ana samun 'ya'yan itatuwa dafa babu kafin baila ko na ma'arifan ma yau ga kwaya zuciya tana haihuwa yau ga zuciya tana fashewa sanin Allah ya fito abu ko yau ga wanda aka kyankyashe shi ma ya zama arifin aka yi ba izini shi ma gashi na yana haihuwa shehu ya ce laisa sirri a akiran sirri na ba wanda ba zai haihu ba ne zai ta haihuwa har tashin duniya duk wanda ya ce ko ba na bane karyar sai a haihu sai dai ya lalace sai dai ya ɓari ƙwaya tana haihuwa a shijaru na taɗiya ga ga itatuwa nan suna ta yin ‘ya'yan itatuwa saboda ma ƙasar ta faila yanzu ba irin ma wa'yancin ‘ya'yan itatuwan da aka sani ba ma wanda suka zo daga Allah wanda suka zo daga Allah ma duk yanzu ma wato bature ma biya kan yanzu na aure ake yi shi yanzu ba halittan Allah ne ma yanzu yake kaga abin da kansa za a haɗa wancan itatuwa da wancan sai ga mangwaro ya yi girman kanka shi wannan ba ai ba irin wanda muka saba hadara tana kan kyaso su bai a ce ai na aure ne sai ka ga goba kamar girman kai wai na aure faila shi abubakar to da radiyallahu ya ce da kafin faila da shanun ma amma ba a samun nonon da yawa ci amma yanzu fanya ko ba ka da shanun ma sai ka taso nono sai ka shiga kan ji ka samu nono ta sai yanzu kwaya tana haihuwa a shijaru na taɗiya zarkan ta zarkan faila ya yanke runƙaƙa rukukin daji inda bishiyoyi suka ɗaɗɗaure waje kamar hanyar obajana ina ai ga motoci masu zarto ko tana ta jin ƙara wu ana ta aka faila duk shekun arna aka duk failar ta biyu sai yanke su kuma har gobe kowa ya hankula in ba ga wallahi zartan ta hannunta yanzu yanzu ka ji inji na ƙara an yanke mutum ta yanke to inna Allah zartan ta ya yanke ruƙaƙa rukukin bishiyoyi wa'anda abu duk ya yanke su ma'ana hanya kwanta hanya zuwa ga Allah sawaitu wa sahaltu zartan ya yanke runƙaƙa kaza duhuwa haka duk manya-manyan bishiyoyi wanda sun rufe waje ana tsoron ba kana tsoron ta haka ma kafa ka ko da miciji ko waye duk ta baje wannan duk babu wannan komai a sarari yake gashi nan komai a sarari yake gudumarta ta faila tana hannunta sun baje dukkan marmara da kaya duk wata marmara gudumarta da kikanta duk wata kaya gudumarta ta da yau ba ta haka kaya ba yin tuntuɗe da marmara zahiri da baɗini wannan a zahiri haka ne da kafin kai tafiya zuwa wurare kafa da ta faffashe ciwowuka mageduwa gyambo wane ne kaza kaza amma yanzu duk ina su a zahiri bature ya tafi da su to faila kenan yawwa a bashin yi kuma mai failan ya tafi da su zartanta ko gudu koginta ya ambulo koginta dama failan ne ya am بصيد فيوض البحر والبر جملته koginta ya ya tunkudo daga ƙarƙashin ƙasa du ya mamaye ko ana baya nufin ya tsaya ko ina ruwan faila ma'ul hayati ya mamaye kuma baya nufin ya tsaya kowa yana ciki kowa yana ciki kuma ko da ya sani ba yau ko ana sai ruwan daɗi suke ta gudu yau ko ina sai ruwan daɗi suke ta gudu salka ta huta da sai an ɗau salka ta fata an ji an yabo bale tulu sai an ɗau tulu an ji an yabo rijiya za a je ko a tafi rafi amma yanzu ko a gidanka sai ka murka famfo gashi ne yanzu da famfuna ma suka lalace sai Allah ya kawo bahon saila ce dai tun da saila ta zo shehu rabiyallahu anhu ya ce da su akwai wani gari a murtaniya sunansa yambo mabubugar ruwa shehu ya ce tun da muka zo yambo din nan la taksha gauratan lizal yambo kakka ji tsoron kafewa ba zai kafe ba har abada zahiri da ba rabiyallahu ta'ala anhu to ko ko wannan wani system din ya kare wani system din zai fito ko wani sistan din ya tsare wani sistan din zai fito ai dai faila ta zo ko ai shi kenan al'umma annabi za ta kare cikin daɗi tunda faila ta zo mata kuma haka Allah ya so kuma annabi ya shirya wa al'umma ta haka yauwa yau ko ana sai ruwan daɗi suke ta gudu salka ta futa bare tulu ba wai kafin zuwan faila ba ilimi ba amma ruwan zafi sai an je teku malaman ɗaiɗaiku kuma teku ne ba su da gangariyar magana sayayyen magana sai dai a ta cika littattafai da wane ya ce wane raji adal adawiya ta tambayi wani malami wanda ya hukuncin ta ce to malaman kaza dai sun ce kaza malam ta ce to wai ke ba ka da yakini na ta ana haka ne ka ce kaza ne in ka lura haka shehu yake da haka talibin ba yawa amma kuma an wadatar da kai shehu zai ce kaza ne kawai an gama an shige ba wai tsaya za a yi ba to ruwan nazarfi ne amma yanzu yadda ka ga da kafin zuwan turawa sai dai a tafi kogi a je a ebo ruwa ko a je a yi ta fama da kurkunu a yi ta kaza a yi ta wane ne a yabi su tulu da tura suka zo aka jawo ruwan aka yi gidan ruwa aka gyara shi aka dafa aka sa farazan aka sa waye aka aka jawo a fayis kowa cikin ɗakinsa cikin ban ɗakinsa cikin waye kana zaune dai ka mutu ruwa aljanna ta zo to haka faila ta yau kowa ilimin an dandake shi an gyare shi an jawo kowa ɗakinsa gashi nan ka ji a rediyo ka gani a tv ka gani a jarida an tattace littattafai ma an manta ma da dumaduman na daɗi me kai ne da su duk ga baki da faila ta gyare abubuwan Allah ya saka mata da alkhairi to yau ko in a sai ruwan daɗi suke ta gudu salka ta huta bale su ruwan laurijiya mai so ya ɗiba ya sha duka ba tsari da hannu kowa yake so ɗiba faila sauki ne da duk mai son sha ya zo ya bi ta ko ya zo wanda ta kafa shikenan sai ya shiga amma sadakinsa amma sadakin shan faila imani ka yi imani da bin shari'a ka bi shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu shikenan ranarta ta haskace duka lunguna da fana ranar faila cika faila ta haskace lunguna lunguna duk waje mai duhu ta haska shi ya fito sarari satellite ta zo wace ce ta zo tv ta zo komai kyamara mai hoto da sai black and white kaza kaza amma dama sai da failar ta zo ta zo black and white aka kori black and white din ma kala ya zo da kaza komai mai kyau komai mai kyau ranar ta haskake duka lunguna da kwana kowa yana ciki ko da bai sani ba shi kowa yana cikin ranar kowa yana cikin nema faila faɗi a inda kake ko me aikinka kowa ai kai za ka gani ai dai faila ce da da zamanin da ka zo o'o da ka ga yadda duniya ce ko yau ba tun cike saboda ranar faila ta haskace ko ina yau ba yin tuntube yau ba wanda zai tafiya ce a bare karo da waya faila duk ta akwai wani abokinmu a rai sharif wai duk in ya sa kaya sai kusa ta yaga haka kawai in ya sa kaya ko sabo ya sa sai kawai kusa ta kama sai je ga wani malami ce ne abin ya ko shi ba na aiki ne abin ya dame sai ce duk in ya sa kaya sai kusa ta yaga sai ce nema izinin karanta sai daga yau in kusa ta isa ta yaga ya ce wallahi ko kusa lankwasashiya ce ta kama kayan sai ta miƙe ta haɗu da sai kawai kusa ta miƙe ta hanyar fitsalami lafiya to yau baila ta zo ko lunguna da ko da wayan ma sai ta lankwashe sai ta lankwashe ma duk in zahiri ne duk kayayyakin kambos ya zo waye duk kayan kafafuwa da gashi nan su mota su kowa ya zama dan sarki in ka ji dai tsofaffi suna faɗar zamanin da suka gani inda irin su ma ana hirar su a rediyo ba su ga faila ba ta zo ba hirar da mai littafi ya mana ko ya kokowa da wane ne ka faila ta zo da zamanin mu ne yanzu ai sai ka san an yi aiki to dan wani butulu haihuwar jiya ya zo yana ta faɗa iskanci ta kallon sama ta yi kallon sama wannan bai abuwa to yau babu yin tuntube balle karo da waya ko inuwarta ta lullube hanzu sannan inuwar faila daɗinta da komai ya lullube duk inda rana take akwai inda mutum yake son rana haskenta akwai inda mutum ba bai son zafin rana to inuwarta kuma ta lullube a kowane gu a kowane gu kowa yana ciki kowa yana cikin inuwa faila ko da bai sani ba shi ko kuɗin da aka samu yanzu da ina shi kafin a buɗe faila ta buɗe wannan kuɗi ko ka yi sai da shin ka sai da gyaɗan ma samun kuɗin dama ba a ganin kuɗi ma fan sai an sai kaka ta zo an sai da kayan gona za ga manomi yana kirga fan yana kuka saboda babu saboda babu har Allah ya sa dai rabbal ibadi ta sauka annabi sallallahu alaihi aka bude taskokin ma duk gaba ki da ba dan an soma wasa da sallah ba shehu ya kulle taska Allah ya sa a bude wannan zamani da ya isa a bude taska to ta toshe ramu faila ta toshe duk wani rami da kogwanni da kogo na masu ƙari na masu harbi wanda suke da ƙari na harbi duk wani mugu faila ta buje shi faila ta yi wannan aiki tsofaffi suna faɗa ta yi wannan aiki ko a ƙasashen da faila ta shiga ba wata ƙasa da faila ta shiga sai kaga ta bige wani mugu wanda bige shi ne aka huta a garin a asima wai akwai wani mai baka addu'a malam mai baka addu'a in ka zo ka gaya mar abin da su to waye ƙarawa na na katiro ya kake so kashe shi kake so a yi ko a kore shi a bakarin in ka ce kashe shi to ka hafan daya in ka ce a korarsa dai to ka harabin fa to in ka je ka tattaro wannan abin ko to in kashe shi kake so akwai wanda ya zo ya ka kara wani to me kake so ce kashe shi ne to ka hafan daya ya je ka hafan kan aka zo a gaya wannan kai ai ka mutu ai an kai fan daya kaji kaji sai ya gudu lega mutum ya gudu lega mutum ya zai ce ai an ce ya gudu ya je ina aka ce ai an ce ya gudu da ya zai ce afa ai ya mutu da ya kawai ya ya ba shi abu ya ce gashi tafi Lagos din ka je ka fasa abun a can ko a ina ya je fasa kuma mutumin ya mutu to shi yake cewa shi da ya ji ana cewa gausi zai zo gausi zai zo ce kaga ni ba karatu na sani ni jifan gausin na ce ai ni jifan gausin na amma da yake dan kaza kaza ne gausin na sai ya shanye sai ya shanye don yanzu yana ina an gama da shi gidansa ma ya zama na faila duk da baki daya shehu ya gama da zugu cikin benin cikin republic of benin gari ne zugu sun ce shehu ne kaɗai ya taɓa shiga musu da rawani komai tsarin ka kafin mil nawa sun kwance ma tsarin kana shigowa garin kaza amma gausi ne taɓa shiga garin ya ragargaza su aka je aka dinga dandake duniya duk mai ko da abin makwashefi ba a ja da shiya ya gama da malin duk gaba ki ko ina to ya toshe ramu da kogwani na masu ƙari dukkan kumurci duk wani bakin maciji mugu kenan jalmada jalmada ko wanda ya sandare ce ba ruwanmu da wani ba ruwanmu da wani mu ba za mu fi wani ba aka yi san aka yi watsi da su duk gaba ki da dukkan kumurci ba ya leko ba can ya tsaya duk bai lafiya wannan aiki yau babu tsoro abokina abokina dan faila yau babu tsoro abokina fito ka sake duk dan faila ya fito ya sake ya fito ya sake awata ta razanar da hushu awon faila لا إله إلا الله فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ففاز مني سره بلى an yi tsawa a gane cikin matsafan ma da gwambawa matsafan ma kaza kaza kowa sai da ya ce la ilaha illallah da malaman tsafin ya kare daman an sauka iya fa la ilaha illallah za a kwada ana ganin abin kamar shirme ka amma karya abubuwa a ko ba a shiga ainihin saboda haka za a ga hancin a sama ne mana rafu amala ne ga shi na rafu ne amala yana ka hancin sa a sama shamikan to in aka dama gas ake fesawa sai ka zaci abu wai me za ake ta su wannan kai ba za ka gane wannan siri ba aiki aiki ake dama fesa numfashi dama da an yi numfashi a gari shi kenan an gama da shi an gama da shi tsawarta ta ko a yi wani abu tsawarta ta razanar da tsawarta ta razanar da dukkan namun daji duku jiya duk wa'yansu malamai wa'yanda sautattu kamar namun daji duk an yi tsawa duk sun zama sun zama namomin gida sun bi Allah sun amfani su abu ta buɗe kofa ta ribobi faila ta buɗe kofa ta ribobi wannan wanda ya ga abin da ya duk abin da ya faɗa ya gani ta buɗe kofa ta ribobi ga duk sana'a kowace sana'a faila ce ta buɗe mata kofar riba amma kafin riba kafin faila ba a samu amma wasu sun fahimta Allah ya samu cikin su waɗansu suna cikin gabiya wa'yansu har yau gabiyai ne wawaye ne gabi wawa wanda bai fahimtar abu wa'yansu har yau gabiyai ne ba su fahimci komai na faida din da Allah kiyaye Allah ya ba mu sai ya addu'a Allah ya ba mu fahimta mai yawa Allah ya fahimta ma ba karawa ba a cikin sirrin tajalli sirrin bayanan na failan nan muzammat ya dan mu mutum ya fahimci faida sai ya zama mafi Allah ya ba mu sirrin yawa Allahumma salli ala sayyidina kusan duk karatun da muka kaga ya faɗa abin da duk aka faɗa na ya kukuwa da wahala da waye fi gayati biki wa shiddati wa kaza kaza